inception of this university I've been here. There was no single Muslim, one unique character.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna karatun littafin riyadu salihin na al'imam muhyiddin nawawi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi Allah ya jikan malamai da suka gabace mu da kuma waɗanda suke da rai mu ma Allah ya saka mu cikin wannan gafara da rahama wannan malami al'imam nawawi ya rubuta wannan littafi don ya zama tarbiyya ga al'ummar musulmi da kuma gyara tunani irin nasu idan ba manta ba makon da ya wuce mun shiga babin da ke magana dangane da tuba malam ya nuna mana tuba wajibi ne ga dukkan musulmi mumini ya kawo mana ayoyin alkur'ani waɗanda suke nuna cewa lallai ne muminai su tuba su koma ainihin zuwa ga Allah sannan biyo baya da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da kanshi wanda yake tsarkakakke ne daga zunubi daga dukkan kurakurai amma yana tuba yana komawa ga Allah cewa annabi har yana tuba a wuni ɗaya ya istighfari sau ɗari dan uwana sai ka tsaya kai nazari yau so nawa ka tuba so nawa kai istighfari ka gwada zunubi nawa kai yau tsiraici nawa ka kalla maganganu da kai waɗanda ba su halatta ba guda nawa maganganu nawa kunnan ka ji waɗanda ba su halatta ba idanuwanka abubuwa nawa ya kalla waɗanda ba su halatta ba ka auna waɗannan ayyuka da kai ka samu takarda ka rubuta munanan ayyukanka sai ka rubuta istighfari kafa nawa kai sai ka auna sai ka gani to daga haka mutum in kane kana bahaushe ya ce waiwaye adan tafiya in kane kana duba baya wunin yau mai ka aikata shi zai sa wunin gobe ka gyara ta to don haka jama'a dole ne mu saba wa kanmu da zama muna istighfari zama muna zikiri zama muna tuba muna komawa ga Allah muna tawassuli da karatun alqur'ani da tuba akan cewa kada Allah ya kama mu da laifukan mu a ranar alkiyama don wallahi ka sani ya kai bawan Allah idan Allah ya so kama ka da zunubinka sai ka zauna kai karatun Qur'ani ma sai Allah ya samu kuma makama a kanka don sai gama karatun alqur'ani sai ya ce ai baka yi dan shi ba kai ne dan a ce alaramma kaga kuma matsala ta faru kuma karatun Qur'ani kai ashe ya kai shi ya sani saboda haka tuba yana da falala kwarai da gaske karka ce baka yi laifi ba ya kai ka gane baka yi laifi ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk yan adam masu laifi ne kuma amma masu alheri daga ciki su ne masu tuba yasa da ka nisanta ka nisanta sai ka ce astaghfirullah sannan muka ji hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa Allah yana farin ciki da bawan shi idan ya tuba fiye da yadda bawa yake farin ciki idan dabba shi ta gudu kuma ta dawo sannan muka ji cewa kullum gari ya waye Allah zai shimfiɗa hannun shi yana neman mutane su zo su tuba waɗanda suka yi laifi da daddare kullum rana sai kuma Allah zai shimfiɗa waɗanda in dare kuma Allah zai shimfiɗa hannun shi yana neman masu laifi da rana su zo su tuba kuma duk wannan falala ce amma ka ji duk da wannan falalar fa ranar alkiyama sai wani ya shiga wuta saboda sakaci Allah ya kiyaye to sai muka ji kuma wasu halaye masu hadari guda biyu halin farko shine in ka sake rana ta bullo ta yamma baka tuba ba to ko ka tuba a lokacin da za a gafarta maka ba idan ka shiga halin gargara lokacin da za a cire ranka a lokacin ko ka tuba ba za a karba ba to sai kai marmaza ka tuba kafin waɗannan lokuta su yi Allah ya kiyaye to a yau za mu tashi hadisi na 19 mala yace wa an zirr ibn hubaysh qala daga zirr dan hubaysh zirr dan hubaysh tabi'i ne wato almajirin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace ataitu safwan ibn asal na je wurin safwan dan asal radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda as'aluhu anil mashi alal khuffaini ina tambayar shi game da hukunci game da shafa akan hufi abin da ake nufi da hufi shine socks ne amma na leda yadda kaga socks haka haka hufi yake tsaf amma na leda a ƙashin gaskiya saboda Allah na yi muku alƙawari insha Allah ta'ala Allah ya koma da ni gida zan zo muku da hufi za ku gan shi in Allah so don galibi mutane ba su gane hufi yadda kaga socks haka yake amma na leda sai dai yana da sol irin na canvas bambancin su kenan ina fatar an gane to akwai kuma hufi na kittani shine irin buhu da ake zuba dawa a ciki akwai hufi ana yin irin wannan ma da hufi to shine wannan tadi yace naje ina tambayar malami na Safwan game da shafa akan hufi faƙala sai malamin nawa ya ce ma ja bika ya zir menene ya zo da kai ya zir kun ga akwai wani abu da nake so ku gane game da sunayen larabawa Eh, sunayen larabawa sunaye ne waɗanda kowanne zaka ga yana ɗaukan wata ma'ana ne wadda mai yiwa in the literal sense in ka fassara sai kaga ya baka wani abu menene zirru kwankuciya ko tantabara duk wani kwai ɗan ƙarami shine zir to kaga amma sunan wani ne sannan me safwan safwan shine dutse falalan dutse me asal ne sai da zuma kaga duk sunaye ne waɗanda in ka koma kana fassara su sai kaga suna bada wata ma'ana amma in shari'a ta yarda da su shikenan sai a karbe su sai ce me yazo da kai ya kai zir fa kuntu sai na ce ibtigha al-ilmi neman ilimi ko ibtigha'ul ilmi neman ilimi ne ya kawo ni me ya kawo ka na zo neman ilimi ne fa qala sai shi wannan malami yace innal mala'ikata taba'u ajnihataha li talibil ilmi mala'iku suna sassauke fukafukansu ga mai neman ilimi ridan bima ya tulubu saboda sun yarda da abin da zai je nema abin da wannan hadisi yake nufi tun daga gidanku da ka fito neman ilimi har zuwa makarantar da zaka je mala'iku za su kwantar da fukafukansu dama da hagu kamar su ne maka parade ka zo ka wuce saboda girmama ka saboda zaka je neman ilimi domin ilimi siffa ce daga cikin siffofin Allah domin Allah al'alimu ne al'alimu ne to kai kuma zaka je neman al'ilmu wata siffa ce ta Allah shi yasa zaka ga komai ana gadon shi amma ba a gadon ilimi ko da aka haifa uban shi malami ne ba gado yayi babbai wace shi ma Allah ya mai dan ba gado ne duka ƴaƴan za su zama malamai kenan saboda haka saboda yarda da mala'iku da jin daɗi da suke wani ya taho neman ilimi sai su kwantar da fukafukansu gare shi suna girmama shi fakultu sai na ce innahu qad hakka fi sadri almashu ala alkhuffaini ai shafa akan hufi ne yake min kaikayi a raina abin bai zauna min a raina ba ko ana shafa akan hufi ko ba a shafa akan hufi ba'da algha'iti wal bawli bayan an yi kashi da fitsari shin in aka zo za a yi alwala ko za a yi shafa akan hufi wato ku fahimci yadda tambayar tashi take shari'a ta yadda da za a yi shafa akan hufi idan ka sa hufi amma akwai conditions wanda za mu zo mu je su akwai sharuɗa to amma abin da yake cewa yanzu mutum ya shiga ban ɗaki ya yi kashi ya yi fitsari ya je ya yi tsarki ya dawo zai yi alwala shi in ya zo zai yi alwala dole ne sai ya cire kafar shi ya wanke ta ko kuwa kawai zai iya shafa hufin shi haka sai ce to sai yake jin abin ya nemi shi kaikayi a ran shi ko ya halatta bayan mutum ya shiga ban ɗaki da wannan hufin nashi ya fito kuma ya zo ya shafa a kan shi sannan ya yi sallah da shi gashi ya shiga ban ɗaki ko ya halatta ko bai halatta ba ina fatan kun fahimci abin da yake damun shi wa kunta imra'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama kai kuma mutum ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama faji'tu as'aluka shine nazo in tambaye ka saboda ku ne almajiran annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗannan su ne graduates na farko daga jami'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka duk wanda matsala ta same shi sai ya ce bari ya tafi wurin su dan ya je ya samu ilimi mai nagarta hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika shay'an ko ka ji annabi yana bayanin wani abu game da haka game da shafa akan hufi bayan mutum ya fito daga ban daki qala na'am sai wannan malamin ya ce eh naji kana ya'muruna idza kunna safaran annabi ya kasance yana umarnin mu in mun kasance matafiya aw musafirina to wannan lugha ce ai in mun kasance safaran in mun kasance a halin tafiya nan adjective ne adjective safaran aw musafirina ko kuma musafirina ai adverb kenan ma'ana wancan ya zama siffa ce ta halin da za su kasance wannan siffa ce tasu annabi ya kasance yana umarnin mu in mun kasance a halin tafiya ko kuma in mun kasance matafiya kaga ma'ana dai ɗaya ne Allah nan zai a khifafana kada mu cire hufin mu salafata ayyamin yini uku wa layaliyahunna da kuma kwana uku yini uku da kwana uku an fahimta three days and three nights sai ka hada 24 hours times 3 shi zai baka 72 ko 4 72 ko to 72 hours annabi yana cewa in sun kasance matafiya to za ka iya zama baka cire huffinka ba har kwana uku din nan kaga a kwana uku nan ai kashi zai kama ka ai fitsari zai kama ka ai shiga ban daki zai kama ka to annabi ya ce ba komai za ka iya ci gaba da shafa akan huffinka amma a nan ana nufin in ba za ka yi wanka ba don kaga ba za ka tafi kai wanka da huffi a jikinka ba a ce za ka zauna har kwana uku babu wanka a halin kai matafiyi ne to an baka chance na kwanaki uku da yini uku kana shafa akan hufinka kuma kana yin sallah tare da su idan kai matafiyi ne sai yake cewa illa min janabatin sai dai in janaba ta kama mutum dole zai cire hufin shi ya wanka kaga kwana uku ta fita anan lakin min gha'itin wa baulin wa naumin amma in dan saboda kashi da fitsari da bacci to wannan duk ba zai hana mai shafa akan hufi ba wato ba sai mun cire hufin ba saboda waɗannan dalilai uku amma janaba dole a cire ai wanka amma an je an yi kashi an dawo sai ai shafa akan hufi an yi fitsari an dawo sai ai shafa akan hufi mutum ya yi bacci ina ma'anar wannan da hufin ka kenan mutane ba suna bacci da fox ba to balarabe tsakanin shi da hufi da rawani kamar kai ne zaka kwanta da safarka a jika ina fatar mun gane saboda haka sai ce in dan saboda kashi fitsari bacci wannan ba sai an cire ba faƙultu to yanzu malam ya amsa mishi tambayar shi kenan ko sai na ce da shi hal sami ita hu ya zukuru fil hawa shay'an ko ka ji manzon Allah yana bayani game da soyayya kauna ka taba jin annabi yayi wani wa'azi game da so yanzu kun ga can ya gama amsa mishi tambayar shi sai dai akwai wani ƙarin bayani guda ɗaya wanda za mu same shi a cikin wannan lafazin shine ga mazaunin gida kuma shine wuni ɗaya da kwana ɗaya in kana zaune a gida to kai kuma an baka 24 hours za ka iya yin shafa akan hufi bari in yi mana bayani don mu fahimta misali yanzu karfe bakwai na yamma sai ne alwala ka'idar farko in za ka sanya hufi ko socks in har kana so kai shafa a kai daga baya to sai ka yi alwala yanzu karfe bakwai sai na zo zan yi sallan magariba misali nake mana sai ne alwala sai na kawo hufi na nasa ko na kawo socks na sa sai aka zo za a yi sallar isha karfe takwas alwala ta ta karye shikenan ko kuma ma zan shiga ban daki don kashi ko fitsari haka ko kuma bacci ya kama ni in na zo zan yi sallar isha sai in yi alwala ta tsaf idan na zo daidai kafa madadin in cire hufi na sai in dangwalo ruwa kawai sai in shafe shi ina fatar an gane wannan to zan yi haka tun daga yanzu karfe bakwai har zuwa gobe karfe bakwai na yamma idan karfe bakwai na yamma ta same ni a gobe ya zama karfe bakwai na yamma da ta same ni ina da alwalata sai in yi amfani da wannan alwalar in yi sallah amma kuma daga nan idan alwalata ta karye zan yi sallar isha to dole sai na cire hufina na wanke kafata sai in sake ɗaukar wani sabon adadin kenan daga nan kuma shine 24 hours idan matafi ne kuma 72 hours kwana uku da yini uku ina fatar an gane ka'idar farko game da shafa akan hufi kenan ya zama kafin ka sa ka tabbatar da cewa ka ainihin yi alwala ka'ida ta biyu ya zama hufin nan zai zauna a kafarka kada ya zama ya yage yadda in ka daga kafarka zai faɗi wannan ba hufi ba ne amma dan an samu ɗan faffashewa a jikin shi yadda zai zauna a kafar ka kuma za a gani a ce ka sanya hufi to wannan babu laifi za ka yi shafa a kai sannan ga mazaunin gida kwana ɗaya da yini ɗaya ga matafiyi kwana uku da yini uku wannan hukuncin ya haɗa da namiji da mace ko safa tana shiga ƙarƙashin wannan tabbas safa tana shiga domin ya zo cikin hadisi sahihi da tirmidhi ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shafa akan socks safa irin waɗannan namu na zamani kuma ya zo cikin littafin fikihun malikiya askari muktasar al'imamu khalil ya faɗi cewa ana yin shafa akan aljorab aljorab ɗin nan da mai sharhin muktasar ya zo malam abdulsami al'abdi sai yake cewa huwa ma yusamma al'an bi shurrab shine abin da a yau ake kiran shi a shurrab sai ya faɗe shi da broken arabic yadda larabawan yau suka fi sanin shi a shurrab shine safa domin larabci ya samu kanshi a halin wani irin evolution zaka iya cewa ko revolution ko menene aka yi mishi yau da zaka koyi larabci irin wannan ka tafi kasashen larabawa kana yi ba wanda zai ji abin da kake cewa sai wanda ya makaranta sai dai in kana wannan irin broken din to don haka wasu abubuwan suka zo dole sai suna fassara su da pidgin arabic din don haka ana iya yin shafa akan socks ana iya yin shafa akan hufi idan ka samu littafin almasu alal khuffaini wal jawrabaini na al'allamatul qasimi wani malami ne wanda ya rasu a 1905 1905 tun a lokacin shi yace yana kasar siriya ne yace yan makaranta na firamare sukan ƙi yin sallah saboda suna jin sanyi ba za su yi alwala ba ga socks sun sa sai aka yi mai tambaya to yaya za su iya shafa akan socks akan haka yi wannan littafi takaitacce ya sa mishi almasuhu alal khuffain wal jawrabain ya tattauna mas'ala dangane da shafa akan hufi da kuma shafa akan socks waɗannan bayanan din nayi su ne don mu san cewa addinin musulunci ba ba gidaje ba ba ƙauyen addini bane ba addini ne wanda za a ce ya dace da mutanen da bai dace da mutanen yau ba shari'a wadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita shari'a ce khalida tabbatacciyar shari'a har duniya ta tashi ta dace da kowane zamani saboda haka ana iya shafa akan hufi da safa amma condition din da shine ka yi alwala ka sa ainihin safa ka sai ka ci gaba da shafa akai in alwala ta gaba ta zo amma in janaba ta shiga tsakani to wannan kuma damar da aka baka ta rushe sai ka je ka yi wankan janaba ka yi alwala daga nan sai ka sake ɗaukar wani sabon kuma extension haka Allah ya taimaka to sai ya ce algafarta malam ko ka ji annabi yana faɗin wani abu game da soyayya soyayya ba irin ta gayu ba fa ba irin soyayya ta gayu ba kauna me ka ji annabi yana faɗi game da kauna misali ni abokinka ne ina son ka kai abokina ne kana so na a musulmi ya so annabi shi sallallahu alaihi wasallama musulmi ya so ya'ya da jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama musulmi ya so sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama musulmi ya so yan uwan shi musulmi soyayya irin wannan ta addini ina fatar an gane ko kaji annabi yana faɗin wani abu kala yace na'am naji annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗi to anan akwai wani abu da malamin yake yi in aka tambaye shi ko kaji kaza sai ya ce eh ai kun ga ya bada ansa ko amma kuma sai ya zo yayi bayani to irin wannan bayanin a cikin ilimi ana kiran shi jawabul hakim shine ka tambayi malam malam farillan alwala guda nawa ne sai malam ya ce guda bakwai ya baka ansa in ya shiru ba ba da matsala ya baka amsa amma sai kuma malam ya ce na ɗaya ɗaura niyya na biyu wanke fuska wannan lissafi ai baka tambaye shi ba to an yadda malami yayi haka in ya ga akwai bukata kamar da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama muna tafiya mu zauna a cikin kogi a cikin teku muna yawo a jirgin ruwa wata ɗaya wata biyu ruwa da muke ɗiba baya isar mu mu yi alwala kuma mu sha ko za mu iya shan wannan da muka je da shi mu rinka ɗiban ruwan teku yana da ɗanɗanon gishiri mu yi alwala sai annabi ya ce huwa tsahuru ma'uhu ai ruwan teku mai tsarki ne kun ga ya bada ansa sai kuma ya ƙara abin da ba a tambaye shi ba ya ce alhillu mai tatuhu abin da ya mutu cikin ta ma halal ne a ci jawabul hakim kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito zai je aikin hajji sai wasu mutane suka haɗu da shi sai ce ku ne suwaye sai suka ce su kabila kaza ne ina za ku je sai suka ce za su je hajji ne subhanallah ba su ma san annabi ba me yasa ba san shi ba harka annabi mai sauki ce jama'a ba irin ta yau ba ce ba wani rawani zai sa dan guda ya nannaɗe kanshi da alkyabba guda goma a'a simfuli yake rayuwar shi saboda haka in ga gan shi ba wani matsala ba su san shi ba da ya gama tambayar su ne suka ce kai kuma kai ne wa ya ce mu ne su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah to sai ta ce to ai dama na fito aikin hajji da yaron nan ban san hukuncin yaro yayi hajji ba sai ta daga yaron sai ta ce alihaza hajjun idan wannan yayi hajji tayi sai annabi ya ce na'am tayi ya ba ta amsa ko bai ba ta ba ya ba ta sai kuma ya ce walaki ajrun kuma kina da wani lada daban-ban da ladan yaron to daga nan sai ya zama ashe idan ka ɗauki yaro ya je ya sallah ko yaro ya azumi ko yaro ya hajji ko ka sa yaro ya zakka in dukiyar shi ta kai zakka yana da lada kai ma kana da lada irin nashi kuma ba daga cikin nashi za a baka ba daga falalar Allah ko mun fahimci wannan sai dai bata ɗauke mishi hajjin farilla ba idan ya balaga zai sake yin hajji ta farilla ina fatar an gane amma yana da ladan hajji mustahabbiya to mahallin shahid shine annabi ya bada ansa kuma sai ya ce walaki ajrun kuma kina da lada daban ina fatar an gane to wannan malamin ya ce eh naji annabi sallallahu alaihi wasallama yana bayani game da soyayya kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi safarin mun kasance tare da manzon Allah a halin tafiya fa baina nahnu indahu muna nan tare da shi izna dahu a arabiyun sai wani ba ƙauye ya kira shi bi sautin lahu jauhari da wata murya ta shi babba muna tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai kawai wani ba ƙauye sai ya kwaɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam kira to mutanen ƙauye dama suna da matsala idan kai mai da'awa ne ya kamata a babin da'awa ana karantar da duk mai da'awa karatu akan ya ya iya ya iya mu'amala da mutanen ƙauye saboda mutumin da yake rayuwa ba rayuwa irin ta gari ba to in ya shigo gari hatta tafiyar shi canzawa take yi kaga zaka bashi uzuri in ya zo magana maganar shi canzawa take a ƙauye ya saba yana tafiya da gyada aljihun shi dama da hagu yana yana tafiya yana ci in ya shigo bariki ma he will feel free zai ci gaba da haka sai dan birni ya ce kaga ba ƙauye to akwai ɗabi'un da sai ka bashi uzuri dan haka idan kai ne da'awa ne to ka iya mu'amala da mutanen ƙauye duk dokar da ka kafa amma ƙauye ya zo ba zai bi ta ba ka kiyaye wannan ai ba a ai ba a fitsari a masallaci amma ba ƙauye ya shigo masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zuwa sai ya samu wata kwana ya fitsari sahabbai suka tashi za su dake shi annabi ya ce a ku bar shi da ya karasa fitsari annabi ya ce ku ɗibo ruwa suka ɗibo suka zuba yanzu a nan akwai fiƙihu na ɗaya idan da sun dake shi duk irin jita-jita da yake ji game da annabi yanzu ta tabbata ke don dama mai yiwa kafin yanzu an ce annabi yana kaza annabi mugayen halaye za a yi ta faɗi to yanzu ya tabbata don gashi ya bari an dake ni ɗaya kenan na biyu a lokacin dukan ba zai hana shi fitsarin ba in said fitsarin madadin wuri ɗaya zai watsu ko ina su ma biya bata su don fitsarin ya to ba shi da control amma da annabi ya kyale shi ya gama gama shi kenan ya ji wa'azi ashe ma ba musulmi bane ta wani mamakin Allah kuma Allah yana cewa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah in wani classmate ɗinka ko cosmate ɗinka yace zan zo wurin wa'azinku aka ce zo mu je mana masallacin ka'aba ne kawai ba a shiga da wanda ba musulmi ba sai ka shigo da shi ka ba shi wuri in aka gama kuma Allah ya ce sun ma ablighu ma amanahu in ma kana tsoron yara za su yi mai yihu da sauransu ka kai shi har ango su har kofar gidan shi ya shiga cikin aminci ya zo ya ji wa'azi saboda haka wannan mutumin ashe ba ma musulmi bane bayan wannan duk matsalar sannan ya tsaya ya ji wa'azi da ya ji wa'azi sai ga to wannan addinin gaskiya ne don ya ga kyan hali daga wanda yake wa'azi ya ji wa'azi daga wanda yake zo da addini da ya musulunta sai ya addu'a Allahumma arhamni wa Muhammad wa la tarham ahadan ma'ana ya Allah ka ji ɗaya da Muhammadu amma bayan mu kai kowa rahama yana da hujja don shi ma annabi ne ya mishi rahama kawai waɗannan sun tashi za su casa shi haka ne to kaga dole ne da'awa ya san mu'amala da mutanen ƙauye annabi na zaune wani ba ƙauye ya shigo da raƙumi cikin masallaci ka kaddara yanzu muna zaune din nan wani ya shigo da vespa kiki kiki kiki ya zauna ka auna abin haka a matsayinka na mai da'awa za ka yi fushi idan kai fushi baka cancanta mai da'awa ba ya shigo da raƙumin shi ya zo ya ɗaure shi da ya zo kawai tsayawa ya ko ya durƙusa ya ɗan yi ladabi sai ce ayyukun muhammad waye muhammadu cikin ku sai suka ce hazar rajul abiyar wannan farin mutumin sai ce abnal mutallib dan abdul mutallib ya ce na'am ni ne yace inni sa'iluka wa mushaddidun alayka fil mas'ala nazo zan maka tambaya kuma zan tsananta maka fala tajid alayka ka ji haushi na annabi yace is'al tambayi ba matsala yace me wa'azinka ya je yayi mana wa'azi ya ce mu faɗi la ilaha illallah mu yi sallah mu yi azumi mu yi zakka Allahu arsalaka bi haza Allah ne ya aiko ku ko ka ƙarya kai manzo Allah yace na'am Allah ne ya aiko ni haka ya rinka wa annabi tambaya da ya gama tambayoyin shi sai ya ce to dama ni wakilin mutanenmu ne da aka je aka yi mana wa'azi mun ka ji muna shakka shine suka turo ni in zo in tambaya in haka ne to mun musulunta to mun musulunta so yanzu kaga inda annabi ya kore shi tunda ya shigo da raƙumin nan fa to da an kare wannan ƙauyen daga musulunta gaba daya to dole ne mai da'awa ka sanya zaka mu'amalanci mutanen birni da mutanen ƙauye wani zai zo maka ba zai maka sallama ba yana zuwa zai ce waye wane ku ɗalibai kar ku fushi shehi kake cewa haka kai a'a ba ƙauye ne ku ba shi uzuri na ɗaya kenan na biyu wayewa ne ka ce kai ne tunda kai ne kai ne duk wannan suna a shehul allama alkaza alkaza daga baya hauka da aka tashi maka suna wani aka sa maka dan haka da yazo ya ce wayewa ne sai ka ce ga ka ina fatar mun gane to yanzu ku dubi wannan ba ƙauye shi ma mu dawo kan hadisin mu suna tafe da annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sai wani ba kauye ya kira annabi da murya mai karfi cewa ya muhammad haka Allah ya faɗi suna duk wanda ka ji gaya annabi wannan sunan ba kauye ne innal ladhina ko yunadunaka min wara'il hujurati ko aktsaruhum la yaqiluna mutanen kauye musulmi ne fa za su zo tun daga bayan kofa daga bayan windo sai kira ya muhammad ukhruj hanahan samu mun zo fito ba ladabi amma su a ƙauye ba komai haka ake a ƙauye to kaga hikimar da Allah ya ɗauki annabi aka kai shi ya rayu cikin su kenan ko lokacin da aka haife shi ya je ya zauna wurin halimatu sa'adiya sai da ya kusa shekara hudu to sai aka ce ana son mai da'awa kada ya ta- tamarkuzi ya zama kawai garin su ya sani ka san garuruka don ka iya mu'amala da mutane ka rinka shiga kasuwa ka rinka mu'amala da mutane iri-iri don wannan zai baka dama in ka zo da awa ba za ka samu fushi ba shi yasa sai annabi ya ce duk wanda Allah ya aiko sai da ya kiwon awaki in kai kiwon akuya ko ai ka gama haduwa da rashin hankali don za ka zuba mata dusa ta kici sai ta zubar sai kuma ta koma tana nema tana ci a ƙasa to haka za ka zo sai ka kawo mutane alheri sai su lakaɗa maka duka sai daga baya kuma sai su zo su ɗauka su da suke dukan annabi sallallahu alaihi wasallama da in yazo yana wa'azi yau shine in yayi kaki ya tofar sai su tara majinar suna shafawa a jikin su kuma amma jiya kuma su suke dukan shi so in ka fita zaka yi da'awa sai kai hakuri haka Allah yake wasbir wa ma sabruka illa billah Allah ya taimake mu to saboda haka kun ji jama'a sai yake ya Muhammad fa ajabahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nahwan min sautihi sai manzo Allah ya amsa mishi daidai da inda ya ji muryar tashi kamar ka ji kiran ta baya sai annabi ya ce ha umu so ka karba wato ba ma na'am ba sai ya ce zo ka karba saboda yana daga cikin siffa annabi sallallahu alaihi wasallama shine kyauta alheri Aisha ta ce manzo Allah ya fi kowa alheri har iska da take yawo free kowa yana sha to annabi ya fita alheri shine mawaƙin shi ya nemi shi waƙa yana cewa ma ƙala la laula tashahudu kana la'uhu na'amu in ba dan ashhadu an la ilaha da annabi yake cewa ba shi baya cewa la duk abin da kace ya manzo Allah ba ni jali sai ya ce na'am zauna sai ga Allah ya kawo sai a baka baya cewa la in ba dan ashhadu an la ilaha ba da haka wani zo ce manzo Allah na shiga uku na shiga uku yace me yace na sadu da matata da azumi ce kana da yadda zaka yanta bawa yace babu zaka iya ciyar da miskinai su ce yace babu hali zaka yi azumin wata biyu yace ba hali annabi yace zauna ba yi da shi shi din madadin yace to kai ma da kai laifi baka da shi balle mu ina yi maka fatawa ta shi ka bani wuri a'a abin da yasa annabi shine headquarter da Allah ya aje a bayan duniya in annabi yace babu to wurin ma zaka je don haka baya cewa babu don haka da wannan yanzu sai ya ce zauna yana zama sai aka kawo sai ya ce to dauki ka je ka ci ai dauki ka je kai sadaka yace ai tun daga kudu har arewacin Madina ba inda ya dace a ci dabinan nan sai gidana don ba abinci gidana annabi yace je ka ka ci ka zo da laifi ka koma da abinci gidanka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ina fatar mun gane to saboda haka sai ya ce zo ka amsa fakultu lahu sai nace da shi wai haka in ji wannan sahabin da ke ruwaito hadisin sai nace kai canka Allah wadaranka uhdud min sautika ka rage muryarka fa innaka inda nabi sallallahu alaihi wasallam kana wurin annabi ne ka rage muryarka ba a daga murya in ka daga muryarka wurin annabi sai aikin ka ya lalace jama'a wannan ka'idar haka take har yanzu jama'a in aka je ziyara kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ayi ladabi in ka je zaka ga dan pot ne haka dan huda guda uku nan yana ishara zuwa ga kabarin annabi na abubakar nan umar in ka je da ladabi za ka wuce wannan wuri jama'a ba a hayaniya saboda darajar annabi ba ta ragu ba ko da ya rasu kar ka ɗauka ya rasu yanzu a a'a in ka je da ladabi za ka yi ba a ɗaga murya a wurin shi ina fatar mun gane shine wannan sahabi yake cewa ka rage murya ka kana wurin annabi wa qad nuhita an hadha an hana ka wannan wato an hana ka ɗaga murya fa qala sai yace wallahi la aghdud to kaga ba kauye yace wallahi ba zan rage muryar ta ba qala al arabi sai ba kauyen yace al mar'u yuhibbu al qauma mutum ne yake son wasu mutane walamma yalhaq bihim kuma bai taba haduwa da su ba ran bai haɗu da su ba zai daga murya ba shine jawabin wato ina son mutanen nan ina son annabi ban taba ganin shi ba ran da na gan shi ba zan kira shi ba kaga shi ma hujjar shi yake kawo irin nashi filosofin da logic ne shi قال النبي صلى الله عليه وسلم to kaga da yake annabi ya iya handling su su kauyawa sai yake almar'u ma'a man ahabba yawm alqiyama ai mutum yana tare da waɗanda yake so ranar alqiyama to kaga wannan ya nuna annabi bai damu da duk irin approach na wannan ba kauyen ba to kun ga albarka karatun hadisi kenan muna son mu karanta wani abu ɗaya ne akan tuba amma har yanzu ba mu zo reference da malam yake so ba amma kun ga muna ta ɗiban ilimi daga ciki shine abin da ne capitalizing akai dole ne masu da'awa su categorizing mutane according to their levels na wurin da suke rayuwa da irin yanzu in ka tafi kudu kana wa'azi a port harcourt ko a wani wuri haka za ka je ka ga pastor za a rinka ce maka don shi bai san wani abu imam ba bai san wani abu malam ba don the word malam stands for bahaushe a wurin shi to shi kuma bai ganin ka a malam kai malami ne shi kuma bai san malami ne karatu ba sai pastor don haka kawai sai ka ji ya ce pastor kuma yana nufin malam to ba haka wai da ka ce kai why, why do you call me pastor I am nation no accept it kafin ya fahimce ka eh ko wani gari Ujeb can across rivers eh ka san Ujeb ko ka je muka yi wa'azi sai dan dan yariman sarkin gari dan sarkin garin sai musulunta sai suna faɗa da dan uwan shi sai uban yake cewa yace mu gaya wa yaron nan namu shi dan shi da ya musulunta that he should try and build his own church I don't want trouble church masallaci to ga gani to saboda haka dole da'iya mai da'awa ya iya haƙuri da irin waɗannan ina fatar mun gani fama zala yuhaddisuna zirru ya ce wannan malami mai suna safwan bai gushe ba yana ta karantar da mu hadisi hatta zakara baban min al maghribi har sai da ya faɗi wata kofa a yammacin duniya masiratu ardihi fadin wannan kofar wato kofa ce a yammacin duniya wadda fadin wannan kofa au yasirur rakibu fi ardihi ko kuma mai tafiya a ƙasa zai yi tafiya a wannan fadin kofar arba'ina au saba'ina aman shekaru arba'in ko saba'in sannan ya kura faɗin ƙofar ƙofar daga nan zuwa nan in ka fara tafiya a kafa sai ka shekara arba'in ko saba'in sannan daga wannan point za ka kawo wannan ya ce wannan ƙofa annabi ya ba su labari cewa tana yammacin duniya kala sufiyanu ahadin ruwati sufiyanu sauri ɗaya daga cikin masu riwaya hadisi ya ce kibala sham tana wajen ƙasar sham syria khalaqahu Allah ta'ala Allah ne ya halicci wannan kofa yawma khalaqa as-samawati wal arda tun ranar da ya halicci sammai da ƙasa maftuhan kofar tana nan a buɗe littaubati duk wanda ya tuba sai tuban shi ya bi ta wannan kofar ya je wurin Allah la yuhlaqu ba za a rika kofar ba hatta taqulu ash-shamsu minhu har sai rana ta bullo daga wannan kofa sannan sai a rufe ta a lokacin ko ka tuba an rufe kofar kun fahimta wato wata gate ce Allah ya kunji fadinta duk wanda ya ce astaghfirullah ko atubu ila Allah sai wannan magana ta bi ta nan sai ta je wurin Allah haka abin yake to amma daga ranar da rana ta fito ta yamma to za ta fito ta wannan kofar ne to in ta fito sai a rufe kofar a lokacin ko ka tuba sai a ce you are late don haka kowa ya tuba kafin lokacin yayi don wani abin mamaki kar kai mamaki gobe ta fito yawa duk ma ba a sa rana ba to kun ji malam رواه الترمذي الإمام الترمذي رويتون حديثي وغيره دشيد ونما لمن كما ابن ماجه دا أحمد دس رويتون حديثي وقال الترمذي يتي حديث حسن صحيح وانا حديثي نيكي كاوا كما انغانتاتي وانا دا أجي مسألة الحديث ميكي في من ورور وانا complication إن دو انك تي حديثي حسن صحيح تو كاي contradicting kanka domin kamar ka ce ne mutum ya fita da first class da kuma second class a graduation daya zai yi wane shi ya number one kuma shi ya number two kamar haka ya faɗi but idan tirmidhi ya wannan magana yana nufin ɗayan abu biyu ne ko dai yana nufin hadisin yana da chance guda biyu hanyoyi guda biyu ɗaya hanya hasanun ɗaya kuma sahihun sai ce hasanun sahihun ma'anar ta hasanun wa sahihun ai hadisi yana da chance guda biyu ko kuma tirmidhi sanda yake bada wannan judgment din yana doubting ne ko dai hadisin nan hasanun ne ko kuma sahihun ne ina fatar mun gane to mahallin shahid na hadisin nan shine karshe da yake magana akan tuba ko to Allah ya taimake mu to daga cikin fa'idojin da malamai suka faɗi a wannan hadisi bayan ladabi da aka faɗi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce to wannan ya shafi haka ladabi game da neman ilimi jama'a ilimi sai an yi ladabi jama'a yana daga abubuwan da ne pinpointing nake so in Allah ya raya mu a futin nan kafin mu barta akwai topic da nake so zan yi mana akan na dubban neman ilimi ilimi idan zaka neme shi sai kai mai ladabi yake albarka shekaran jiya nake gani over the network da rana ana tarihin shagari sai na ga gaba ɗaya tarihin shagari shagari ko diploma bai ba amma shagari har shugaban ƙasa ya yi to yaya waɗannan mutane yanzu mun tara certificate dam ya fi nasu amma karatunsu secondary school kawai ya fi namu albarka shine sirrin wallahu alam ladabi suna ladabi kai kuma yanzu sai ka tsaya ka faɗa da ka faɗa ma kana cewa lecturer ka ya ne ladabi abdullahi dan abbas aka ce kai ga kaɗan yaro ƙarami amma ka fi kowa karatu me ya faru ya ce ladabi aka ce yaya ya ce ban taɓa sallama da malami na ba an ce kamar yayi ce in na je gida malam bai fito ba sai in zama na a kofar gida in ta bacci har sai sanda malam ya fito yanzu kun kai sallama malam bai fito ba sai kai zuciya ka tafi sai yana wulakanta mutane kaza kaza kaza kaza ladabi yana daga cikin ladabi da ilimi shine hakuri daga izayar da malamin ka zai maka dole ka san malamai iri iri ne misali sai Allah ya fara nuna wa annabi da azima da malamin annabi ya zo ranar farko sai aka fara wa annabi da wahala dan ka san in ka fuskanci wahala game da ilimi ko game da malamin ka kai hakuri annabi yana zaune me yake yi ibada yake a cikin kogon hira bai shirya ba ba notice ba ba komai kawai sai ga wata halitta da fuka-fukai kawai ya zo ya ce mai ikra yi karatu ce ma ana bukare ce ni ba mai karatu ba ne ban iya karatu ba ya ce farrabbani sai ya shaƙe ni hatta balaga min mil jihar yace har sai da na galabaita ma'ana mala'ika ya shaƙe shi fa yanzu ba lectura ba fa mala'ika jibrilu kuma fa wanda mala'ika jibrilu a yadda tarihi shi ya nuna an yazo zai hallaka gari kamar ƙasar annabi lot da yazo zai hallaka su ɗauko siye da fuffuke ɗaya kawai aka kai su sama sai tun tsoro da su upside down kawai shi kenan ba matsala ba ne mutanen annabi shu'aibu tsawa ya musu kawai sai suka bushe to yanzu wannan ya shaƙe ka akwai magana jama'a amma annabi ya ce ya shaƙe ne ya ce da ya sake ni sai na galabaita ya ce ikra na ce ma ana biƙare ya sake mini ya sake mini ya ce sannan ana uku ne ya karantar da ni ayoyi biyar na farkon ikra idan ka tura ɗanka makaranta ya dawo ya ce malam ya karya ni ya ce to Allah ya sauƙaƙe ya nemo mai ɗoyi shikenan kawai duk wanda bai haƙura da wulaƙancin ilimi ba to zai fuskanci ƙasƙanci kuma na jahilci gwamma wulakancin ilimi shekara biyar da kaskancin jahilci na minti biyar jahilci musiba ne jama'a ka duba kare duk cikin dabbobi babu dabbar banza irin kare in ta sha ruwa a kwano sai an wanke su bakwai in ka aje kare a gidanka kullum sai an yanke ladanka girman dutsen uhud duk kare gaba ɗaya komai nashi sharri ne amma ran da kare ya yi ilimi game da farauta rannan in ya kashe dabba ko mushe ka same ta sai ka ci saboda malami ne don an karantar da shi ilimi kaga yau kare duk can yau darajar shi ta ɗaukaka don me don ya samu ilimi idan jahili ya yanka ba za a ci ba mutum jahili musulmi me ka yanka a to ga mu nan dai baka san me ka yanka ya ya sani ba sai a ce ba za a ci ba saboda jahili ne amma kare in ya kashe dabba ta mutu sai a zo a ci in an karantar da shi ashe daga nan zaka gane matsalar ilimi ba karamar matsala ba ce to duk abin da yake da wannan darajar to kuma kaiwa gare shi yana da wahala so da haka yan uwa in ne mana nasiha da cewa mu yi haƙuri game da wulaƙanci da ƙasƙancin ilimi za mu samu ɗaukaka ta har abada amma yanzu ka gwada a muna secondary school lokacin wahalar seniority akwai akwai akwai yan uwan makarantar mu cosmetics mu da yawa sun gudu saboda seniority yau suna nan wasu dako suke yi in fact yau wasu su sharan gidajen mu suke da offices namu kuma mu classmate din su ne su classmate din mu ne wasu ma seniors din mu ne amma seniority ya musu wahala sun gudu sun kasa hakura zaka isa barewa college da akwatin ka kana get wani zai share ka da mari ka zo ba ya to shiga to kai ka abin da ke ciki yafi na get wahala to amma an ka hakura fa shikenan sai ya zama kabaru kana ya wuce to Allah ya taimake mu na biyu ana son daga cikin abubuwan da ake fuskanta a cikin ake dauka a cikin wannan hadisin shine karantar da wanda bai da ladabi kamar yadda sahabin ne yake kokari ya karantar da wannan to kun ga daga nan ne za ku gane akwai hikima a cikin karatun zaure idan ka je za ka karatu a zaure qawaidi ahlari ishmawi iziya akwai littafi da ake karantar da shi ta'limul muta'allim tariqatut ta'lim ma'ana ladabin koyon ilimi wannan littafin da ake karantarwa ana ana moderating ɗabi'unka ne game da ladabi to tare da akwai mujazafat akwai inda ya wuce haddi amma tare da aikin dan adam yana da kurakura yana da daidai amma alherin da ke cikin littafin ya fi yawa da aka zo aka bar wannan system din yanzu kawai sai ka zo da littafi gaban malami kawai sai kai karatu ka tashi sai a waye gari shi kanshi wannan malamin ma baka girmama shi ba gaba dan fodiyo ya samu clash da shi da malamin shi jibril ibn umar jibril ibn umar eh ga sunan garin su nan a Nijar yanzu kabarin shi yana nan ma an kaje za ga babban malami ana ziyarar kabarin shi eh menene eh ba maradi ba sunan garin asali larabci ne ma daga makadis ne menene menene wani babban gari a Nijar agadas agadas ai akadas ne sunan garin akadas ne gari ne tsarki akwai malamin dan fodiyo malamin hadisi ne sunan shi jibril ibn umar jibril ibn umar buzu ne babban malami ne dan fodiyo ne mai waka yana cewa in qila fiya bi husni zanna ma qila fa mawjatun ana min amwaji jibrila yace yadda kuke gani na da ilimi ai ni ba kowa bane ni kumfa ce kawai a cikin teku ta malam jibril abdullahi gwanduma ne mai waka wa jibrilu min jabril ilahi bihi lana dinan hanifan qayyiman menene ya mishi waka dai haka a shahid babban malami ne amma sai suka samu matsala karshen rayuwarsu duk da matsalar da suka samu amma sai dan fodiyo ya rinka handling raddi gare shi da harkokin ilimi jimillar shi da tafsilin shi ilimin arabiya ne ilimin boko ne to gaskiya ina kira zuwa ga yan uwa in har ba za a karrara littafin ta'alimul muta'allim ba to a saka littafin hilyatu talibul ilmi wani babban malami ne a kasar riyadh yayi shi hilyatu talibul ilmi yana magana akan ladubba game da neman ilimi ya zaka girmama ilimin ya zaka girmama malamin ya zaka girmama kai kanka yanzu ka dubi yadda student suka watsar da kansu yana ganin shi ne shi ba komai ba ne shi dan makaranta ne yana ganin shi shi kanshi he is stupid don haka ya to da ya brush ba bai taje kanshi ba yana tafiya ya rungumi wannan yarinya nan ya sha taba nan shi yana ganin shi ne gobe kuma sai ce ya zama babban mutum kuma zai sha mur sai wata yarinya ta shigo kawai sai ta zai yanzu ce aikin banza ba kai ne a fuci kake mana kaza kake mana kaza ce ce ƙarya ne ta riga ta ganka in the real color haka ne don haka dole kai ɗalibi za ka mutunta kanka ka mutunta colleagues cosmates ka mutunta malamanka sannan ka mutunta iliminka sannan ka tsarkake zuciyarka kai saboda Allah sai ga Allah yawa abin albarka ina fatar mun gane Allah ya mana taimako to sannan wannan hadisi yana nuna mana falalar Allah tana da faɗi jama'a falalar Allah tana da faɗi kun ji har wata kofa ce a buɗe wadda ta karɓan gafara kuma an gaya mana ran da za a rufe ta shine ranar da rana ta bullo don kai marmaza ka tuba kafin nan Allah ya taimaka hadisi na ashirin wa an abi sa'id daga baban sa'id sa'ad ibn malik ibn sinan al-khudri sa'ad dan malik dan sinan al-khudri radiyallahu anhu Allah ya kara mushi yarda abu sa'id al-khudri jama'a yana daga cikin kananan sahabbai waɗanda ilimi ya wadace su tun suna yara akwai sigaru sahaba yan kanana ne amma kuma kamar sun fi manyan ilimi to abu sa'idin yana daga ciki a mutanen madina ya ce anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallama qala annabin allah ya ce kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan a cikin mutanen da suka gabace ku akwai wani mutum da ya kashe mutane 99 wannan babban dan ta'adda ne don a lokacin da ya kisan nan fa jama'a ba lokacin bom bane balle ka ce bom yasa ya kashe mutanen ɗai ne biyu biyu ne sai da ya kashe mutane casa'in da tara kuma musulmi ne don karka ɗauka ba musulmi ne musulmi ne fasa'ala an a'alami ahalin ardi sai ce a nuna mai wanda ya fi kowa ilimi a duniya ko a garinsu fadulla ala rahibi to ku fara fahimtar wani abu mutane ba su san malami ba in the real sense ina magana generally mutane idan yanzu da kawai za ka aje gemu ka aje kasin ba ka samu kai katar rauni ka ka alkyabba ka kifa shi kenan me za a ce akara makallahu ko kun fahimta to wannan mutum ya kashe mutum casa'in da tara sai ya ce yana so ya tuba amma yana so a kai shi wurin wanda ya fi kowa ilimi a garin sai aka ce fadulla ala rahibin sai aka nuna mai rahib me ma'anar rahib mai ibada ba malami ba rahib wanda ya zauna yana ibada rahib daga ruhuban jam'in shi shine ruhuban ruhubaniyanci kuma a cikin addinin christianity ne waɗanda suka zauna suka yi isolating kansu suna ibada ba wai lallai da ilimi ba kuma wannan bid'a ce Allah ya faɗi cewa wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim ko illa ibtigha'a ridwanallahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha su suka kago ta kawai mutum ya zauna ya ce shi rabrar fada ne shi rabrar sista ne ba zai ba zai aure ba ba zai kaza ba ba zai kaza ba to wannan rahibin sai aka nuna shi aka ce ai ga wani babban malami nan ibada yake yi fa atahu fa qala sai dai ce da shi innahu qatala 99 nafsan ya kashe rai 99 fa hallahu min tauba ko in ya tuba Allah zai karba to kun ga idan mutum ya zauna yana ibada da jahilci ba da ilimi ba yana zama musiba ba ga kanshi ba har ga kan al'umma mun ga a zo a tambaye shi mun gan shi da siffar malanta akar makallahu ina hukuncin kaza to sai auna in ko ya ce shi ba malami ba ne to daga nan za a daina girmama shi to amma in kuma zai amsa da wannan ilimin to sai karfin hali kawai sai ba da fatawa da jahilci to shine wannan da ya duba to kuma dama jahili haka yake karamin abu sai ya girmama shi kisan kai 99 tuba faƙala na sai ce a ha ai kai ba ka ba tuba ina kai 99 Allah ya karbi tuba kana wasa da Allah ne irin wannan haka ba kana wasa da Allah ka kashe ne 90 wato zai auna wasu nassoshi ne kamar annabi ya ce da aka sharan mumini guda daya gwan maka'aba ta gushe to in ya ɗibo irin waɗannan nassoshi ya auna daga kai Allah ba zai gafarta maka ba sam to shi kuma wannan bai ga to yaya ba tuba eh fakatalahu sai kashe shi wannan rahibin fakammala bihi mi'a fakammala bi qatlihi mi'a sai cika guda ɗari mi'ata nafsin ya cika guda ɗari a jama'a tun da babu tuba me ya kamata ai sai a ci gaba da operation non living care sai kashe wannan kawai sai cika ɗari amma shi a zuciyar shi ya san akwai yadda za a tuba shi yasa aka ce sun masa'ala an a'lami ahlul ard sai ce a nuna mai wanda ya fi kowa ilimi a wannan gari ko a wannan ƙasa fadulla ala rajulin alimin kaga bambanci sai aka nuna mai wani mutum malami ko mun fahimta ashe malanta bata wato alama ce ta malanta shiga ibada alama ce ta malanta amma ba anan take ba ta iya mutum ya zauna a masallaci yana ta ibada amma ko kawaidi bai sani ba ta iya wa mutum yayi nadi yayi gemu yayi komai amma bai san komai ba to daga wannan zaka gane ashe zil din son addini baya rijistarin naka a cikin industry na malanta haka ne labudda dole ne kowa ya tashi yayi ne yayi karatu an fahimci wannan da kyau ko to shikenan sai ce innahu qatala mi'ata nafsin ya kashe rai ɗari fa hallahu min tauba ko in ya tuba Allah zai karba wa qala na'am sai wannan malami ya ce eh wa man yaqulu bainahu wa bainat tauba yo waye zai shiga tsakanin shi da tuba ma kun ga magana ta malami kenan ai duk laifin da mutum ya jama'a in bai tuba ba wato kun ga wannan yana daga kuskuren da wasu suke saboda zafi mu rinka encouraging mutane jama'a kar mutum ya zo mu auna zunuban shi ya ce ka abin da ake so ka auna zunubin nashi duk yadda ya girma to ka auna girman Allah kuma Allah ya fi komai girma don haka Allah zai iya gafarta mishi sai mu rinka encouraging mutane jama'a ku zo ku tuba ku zo ku tuba wanda ya tuba Allah zai karbe shi to annan ne zaka ga fagen da'awa zuwa ga masu irin wannan halin ban san anan kasar Adama ba amma a wurare irin mu za ga akwai yara yan sara suka yara ne yan iska sun koma bakin gari sun je su kama yan mata su je da su su musu ciki su sako su ka dawo bako su kama ka su yanke aljihunka su su ta terrorizing mutane waɗannan irin yaran duk sanda ka samu ka zauna da su kalmar farko da za su ce maka su ba wanda ya taɓa musu wa'azi gaskiya ne don wa'azin duk da muke a masallaci muke masallaci kuma sai wanda ya zo to ka'idar da'awa jama'a na kawo muku yadda su hasan banna da su sayi da kutub suke da'awa mai da'awa mai talla ne idan ka kasa kaya ba a siya ba ba talla kake ba to haka mai da'awa yake misali yana daga cikin ayyukan da muke galibi in mun je haji ko afuwa ina so in faɗa muku daga cikin sirrin abubuwan da'awa akwai at-tawiyya fil hajj da'awa game da ayyukan hajji akwai da'awa open da'awa da za a je a sa lasifika a itai a filin arafat da sauran mashair al-muqaddasa akwai kuma da'awa da za a rinka zama da irin wannan to akwai ƴaƴa da yawa da an haife su a maka ƴaƴan hausawa fulani bare bare nufawa sun je sun haihu wani ma anan aka haifi baban shi wani kakan shi ma anan aka haife shi to abin bana sai muka samu labari situation din ya zama worst to ni da kaina na rinka zuwa ina hira da wasu su don in jiyaya barnar ta kai a makka akwai yara 'ya'yan hausawa an haife su wani baya sallah tukuna wannan ma kamar karamin laifi ne baya sallah wannan kamar karamin laifi ne don wannan kamar matsala ce da yau yau ya gyara ta shi da Allah ne amma wani ya kai ma wai bata wa yaro rai in aka sai zagi Allah ya zagi annabi ya zagi ka'aba ya zagi qur'ani a makka kuma anguwar da muka samu labarin wannan ya fi yawa shine shahararren anguwar da hausawa suke inda ake cewa shari'a sitte ta ne muka zauna da yaran nan aka yi wa'azi aka yi wa'azi har wani dattin ya tashi yana kuka yake duk da sanan duk haka suke anan suke yi da aka fito da ni da mala abdulwahab da mala yakub musa kafancan mala yakub musa sai wani yaro wani ihu haka ya wuce ta gaban mu mala abdulwahab ya ce wai nace yana nuna mana bai ji wa'azin da aka yi bane ba ruwan su sai nace dole a canza salo a dawo a zauna da yaran nan don wa'azin wasu ne kenan suka ji da muka zo muka zauna da su malam barnar ma ta wuce haka to yanzu abin da nake son ce yanzu kun ga wannan ya- waɗannan irin yaran na farko a makka aka haife su ƙasa ce da Allah yake cewa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min azabin alim niyyar zalunci niyyar mugun abu in kai sai Allah ya maka azaba to balle kai to balle a makka yaro ya zagi Allah duk hayaniya ne yanzu da ake a duniya dan an zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai dan nare ne ba a'a an zagi annabi to a makka a garin su annabi da wani ya zagi Allah ya zagi annabi ya zagi Qur'ani ya zagi Ka'aba kuma ya ce a zo a yi abin da za a yi ku kama shi ku dake shi gwamnati ta ce za ku ta mata da fitina a ƙasa duka a ce a yi tarhibin ku a koma da ku ƙasar sai ku kyale shi shi don takardun zinace zinace luwaɗi sun mai da su ba komai ba in fact wani yaro ni da shi nake hira da shi nace na ji wata magana ko haka ne yace me ce nace an ce kukan yi lalata da kannan ku yace wannan kan mai sauki ne sai nuna wani nace kai ka taɓa yace a gade wani yace wannan kan abu ne mai sauki an wace ta bata mai rai sai bubbuge ta wace kaza da ita wai nuna mata shi namiji ne to kun ga irin waɗannan da'awarsu ba da'awa ce ta a tara kwana ana wa'azi ba ana buƙatar a zauna da su jama'a to yana daga aikin da na gaya muku a lokutan da ban san NSS tana yi ba ban san a yanzu ba a da kan NSS in ta ji za a yi wani fati sai kowa ya tattali bulala da daddare a je a zane masu fati ba a yi da'awa ba domin laifi barin gaya muku laifi ba a hannu yake ba ba a kafa yake ba laifi ba a azzakari yake ba ba a farji ba zuciya ce in taɓa ce waɗannan gaɓoɓin vehicles ne tools ne na aikata laifin kawai ala inna fil jasadi mudra idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb idan zuciya ta ɓaci sai baki ya muguwar magana ido ya mugun kallo kunne ya saurari abin da bai halatta ba hannu ya yi kaza azzakari ya kaza farji ya kaza saboda to in ana son a gyara zuciyar nan a restoring dinta to ba da fada za a yi ba da duka ba zama za ana jan hankalin mutum har ya gamsu shi ne nake wasu nasiha akan haƙuri a wajen da'awa sai nake kun ga haƙuri ne ya kawo mu muka zo hajjin nan ba dan haƙuri ba da hajjin nan bata zo ba aka ce me yasa nake bahaushin an ce ya haƙuri sai ce haƙuri cinikin annabi haƙurin nan da annabi ya shi ya kawo har aka zauna aka kawo yanzu shin ko yanzu masu da'awa suna da haƙuri an daki annabi sallallahu alaihi wasallam an zage shi an wulakanta shi ba abin da ake yi wanda ba a yi mishi ba amma da ya haƙuri fa an zo an ce mishi ya ba da dama a sako dutsen fa'if ya danna mutanen garin mala'ika jibril ya ba shi wannan kafa din sai ce a a basu in ba su ba ƴaƴansu za su yi yanzu cikin limaman harami akwai yan fa'if to da an kashe kakannin fa so haƙuri a fagen da'awa jama'a yana da wahala haƙuri a fagen da'awa yana da wahala amma in kai haƙuri da'awa ka za ta je ko ina to me nake nufi yau ne za mu rufe karatun nan namu saboda jarabawa ta jarabawa daga nan sai hutu kaza kaza magana da nake so jama'a kowannen mu nan ya dauka shi wakili ne na MSS ka je ƙauyen ku ko ƙauyen da ke garin ku ka je ka isar musu da sakon addini amma kai hakuri sai kai hakuri wannan musuluncin da kuka ga muna yi duk duniya annabi ba shi ya yawo ya kawo shi ba sahabbai suka yawo suka kai addinin nan hakuri suka yi da suka yi hakurin yau gashi bakin fata yana sallah jar fata yana sallah ba quraishi yana yi ba ajami yana yi me ya kawo haka hakuri shi yasa Allah ya ce ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa hu azim azim aljanna ba masu kaiwa gare ta sai masu hakuri sai masu rabo saboda haka mu gane wannan magana bari mu karasa hadisin sai ke cewa ina ne wa man yaqulu bainahu wa bainat tauba wa zai shiga tsakanin shi da tuba wato zai zai kar Allah zai karbi tuban shi amma sai yace mishi in talik ila ardi kaza wa kaza ka tafi kasa kaza da kaza wato kasa inda mutanen kirki suke fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillah ma'ahum akwai bayan Allah mutane suna bautar Allah madaukaki ka je ka bautawa Allah tare da su wala tarje ila ardika karka dawo garinku fa innaha ardu su'in saboda kasar banza ce idan akwai mutanen banza a wuri to in ka tuba akwai yiwuwar su sake hijacking ɗinka back an fahimta to in ka tuba sai a raba ka da garin wani ya zo cewa shekul islam ibn taymiya ya jarabtu da wata mata ne yana zina da ita ko ya tuba sai ya koma sai ya ce mishi to ka kaurace ka bar garin domin hanyar kenan in dai ya tuba to da ya ganta kuma Allah ya kiyaye to bar garin gaba daya wannan mutum yanzu ya tuba daga kisan kai amma kuma in ya zauna garin akwai yan daba akwai yan tauri akwai yan sara suka akwai yan zara to za su sake dawa kai wani ka tuba ha ba ina ai mu da saura tukuna wani lokacin sai ka ji yan daba da yan iska in suna son su koma da ɗaya daga cikin su da ya tuba sai ka ji kamar wa'azi ma suke musu yanzu ai ran Allah tana da faɗi duk sanda ka tuba Allah zai karba mu sai mun gama morewa tukuna idan haka ya kaurace ya bar wannan kasar ya koma cikin salihai ya je ya bauta wa Allah fan talaka hatta idza nasafa tariqa sai da ya tafi har sai da ya ci rabin hanyar atahul maut sai mutuwa ta zo mishi sai ya rasu kun ga matsala kenan bai tuba ba fa ga mutuwa ta zo فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب sai mala'ikun azaba da mala'ikun rahama suka zo daukan shi sai suka yi jayayya faqalat mala'ikatun rahma mala'ikun rahma suka ce ja'a ta'iban ai ya zo ne yana mai tuba muqbilan bi qalbihi ila Allah ta'ala ya fuskanto Allah da fuskar shi wa qalat mala'ikatul azab mala'ikun azaba suka ce innahu lam ya'mal khairan qattu wato kaga ya tuban kenan amma bai taba aikata alheri ba ai tun da ya tuba din fa'atahu malakun sai wani mala'ika ya zo fi surati adamiyyin a surar dan adam kun ga mala'ika yana rikida ya zama mutum mala'ika ya rikida sai ya zo a surar dan adam faja'aluhu bainahum ay hakaman sai suka sanya shi sai zan mai hukunci a tsakanin su da wannan gaba sai malamai suka ce kun ga inda darajar dan adam take ƙara ɗaukaka akan darajar mala'ikan aka zo magana ilimi ku karanta farkon suratul baqara ku ji abin da yadda Allah ya ɗaukaka darajar baban mu Adam akan mala'iku da ne da ilimi fa allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ika fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin annabi Adam ya san ilimin da mala'iku da sani ba sai ya samu ɗaukaka ashe dan Adam in ya samu ilimi to yanzu yana ɗaukakuwa akan mala'iku to wannan mas'ala ce ta saɓani kwarai da gaske ku karanta ta a cikin littafin sharhul aqidatu fahawiyya na al-imam ibnu abul izz al-hanafi sai suka sanya shi zama hukunci fa qala sai yace qisu ma bainal ardayn ku gwada tsakanin kasashen guda biyu da kasar da ya baro da kasar da zai je fa ila ayyatihi ma kana adna fa huwa lahu kasar da yafi kusa zuwa gare ta to sai a saka shi fa qasu sai suka gwada fa wajaduhu adna ila al-ardi allati arada sai suka ga yafi kusa zuwa kasar da zai tafi فقبضته ملائكة الرحمة سي ملائكة الرحمة سكت أو جيش متفق عليه بخاري ومسلم وفي رواية في الصحيح وترواية في البخاري تتي فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر سيدنا يافك سنتي هو القرية الصالحة بداني دايا داني دين شيني كم 7 inches in ka buɗe yatsunka daga babban yatsa zuwa wannan na tsakiya sai suka samu wannan shine distance din da ya fi waccan ƙasar fajju ila min ahliha sai aka sanya shi daga cikin mutanen kasar kirki wa fi riwayatin fi sahihi a wata riwayar ta bukhari dai aka ce fa auha allah ta'ala ila hadhihi an taba'ali sai Allah ya wa'ayi zuwa ga ita wannan ƙasar cewa ta matsa wa ila hadhihi an taqarrabi wannan kuma ta kusanto waccan ta ja baya wannan ta kusanto ku duba jama'a saboda rahama Allah akan wani bawa da ya ta'addanci ya tuba ku duba har Allah ya wa ƙasa wahayi wannan ki matsa wannan ki matso saboda wannan mutumin ya samu rahama Allah ba maƙiyanka bane ka zo ka tuba don in ya so ya saka ka azaba tun farko da ka girma kawai sai ce wuta amma duk canar da Allah zai saka ka ka samu rahama bude maka yake yi ka duba saboda wannan mai laifi da ya tuba ya samu aljanna Allah ya wa'ayi wannan kasar ta matsa wannan kuma ta matso ta ƙara tahowa dan ya zama ya fi kusa zuwa ga tagari din wa qala sai ce fi ma bainahuma sai a gwada tsakanin su fa wajaduhu ila hadhihi aqraba sai aka same shi zuwa ga wannan ƙasa ta kirki ya fi kusa bishibirin da ɗani ɗaya fagufira lahu sai aka gafarta mishi a fi riwayatin a cikin wata riwaya fana a bi sadrihi nahawaha sai ya zan da kirjin shi ne ma ya matsa ya shiga cikin waccan ƙasar mutanen kirkin kawai sai aka ce to shi kenan dai ya shiga kun ga rahama Allah kenan to Allah madaukakin sarki shiryar da mu fa'idodin da ke cikin wannan hadisi da yawancin su mun faɗe su amma kamar yadda nake cewa lallai addini babu ilimi jama'a matsala ne yanzu matsalar da matasa suke fama da ita kenan a duniya matasa ko ina zaka samu suna son addini amma zaman a yi karatu fa to wannan ita ce matsala to kuma idan babu ilimi addini ba zai yiwu ba ina fatar mun gane to don haka daga cikin nasiha ta jama'a lallai kowa ya kokari ya lazanci makarantar anguwarsu domin ainihin ya samu ilimi insha Allah ta'ala Allah ya taimaka cewa game da hadisan da aka karanta makon da ya wuce akan istighfari annabi yana yi baya aka ce yana yi sau ɗari shin wannan ya nuna kenan mu ma ba za mu wuce ɗari din ba wannan matsala ce mai sauƙi domin matsala game da ibada ta sha bamban game da matsala game da mu'amala yanzu idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana cin tuwo noma biyar misali wannan mu'amala ce kana da 'yancin ka gaza ko ka fi haka amma abin da ya shafi ibada abin da ake so duk sanda aka ce annabi yana tsaya wuri kaza to kai ma ka tsaya a nan ne ka gwada yin guda ɗari din nan ka gani yin ɗari din ba kamar yadda mutane ke yi subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ko astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah so ake kana yin abin kana kudurta abin da kake faɗi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to sai ka ga ɗari din nan ba aikin wasa bane amma idan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah shi wannan kan zaka ce kayi dubu amma abin da ake so shine tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kyautata aiki ake so quality na aiki ba quantity ba saboda haka yi kokari ka tsaya dari in ka samu dari din kyakkyawa ai ta isa uwa wannan ya kawo cewa an ce idan mutum ya zo fitar rai ya zo ko mutum ya tuba Allah ba zai karba ba yace to kuma an ce ana son ambaton sunan Allah wato ko kalmar shahada ga wani wanda ke kusa da mamaci don shi ma ya dauka to ya za a hada abubuwan guda biyu a abin da ake nufi in mutum ya shiga gargaran mutuwa kamar da turanci ne ka ce ya shiga ya zama ya zama unconscious baya cikin hankalin shi yanzu yanzu ba ko yake gani ba mala'iku yake gani a irin wannan lokacin zaka ga ko communication baya karbe don ka ce yi kaza ba jin abin da kake faɗi dan a irin wannan halin to mala'iku sun halarta su kadai yake gani to a wannan halin da zai bude baki ce astaghfirullah to ba za ta yi amfani ba ko mun fahimci wannan amma a halin da ya zan bai shiga wancan halin ba in ya ce la ilaha illallah za ta yi amfani insha Allah na'am wannan yana magana yana jin wani program nawa a TV ne wai aka ɗauke wuta to sai dai kuma ni din tambayar ma bata zama clearly ba don Allah in yana kusa sai ya matso yi bayani don gaskiya ban fahimci in yana kusa sai ya magana ina fahimta kamar ya ce yana kallon wani program ne a TV nawa za ka ɗauke wuta wai bayanin ne akwai wasu mata da wani nama yake fito musu a gabansu shi ne kake bayanin abin da za mu haɗa su to kaga yana kusa sai abin da yiwa ko ya ji karatun asarimul battar da muka yi a zariya ne ko kuma wata lacca ce da ni akan kaciyar mata mai yiwa ɗaya eh shi ne aito ne ban gane maganar ba ce iyanan ɗin ba in yana kusa sai magana na ina fahimtar kamar a wuri biyu nake tuna na iya wannan magana akwai karatun asarimul battar akwai magana akan kaciyar mata bari in yi bayanin mai wa daya biyu a kaciyar mata nace a shari'ar musulunci ana wa mata kaciya sai dai it is unfortunate ba irin kaciyar da CNN ta ruwaito daga kasashe na East African countries ba irin su Tanzania da sauransu suka zo suka yi wani CNN perspective wata Christiana Amanfo ta zo ta ɗibo ƙarerai ana kwashe gaban mata suna tafiya a tattane sai a ce to ga irin kaciyar ba wannan irin kaciyar ce musulunci ya ce ba mata idan an haife su ana musu kaciya kamar yadda ake wa maza hadisin ya zo a cikin littafin amal yawm wal laila na al-imam ibn sunni cikakken bayani yana cikin littafin al-imam shaukani mai suna nilal awba cewa a tsakiyar wani nama da ke gaban zankon su akwai wani abu da ke fito musu kamar hancin dabino shi ne ake cire shi ƙwararrun wanzamai na kamar wajen mu da hannu ne suke musu galibi sai a ɗaye shi haka sannan sai a sa aska akwai wasu abu dama da hagu a cikin farjin sai a cire shi ne abin da ake nufi da kaciyar daga cikin advantages na wannan kaciyar yana mai da mace ta zama normal ba za ta tana da yawan sha'awa ba ba kuma za ta tana da ƙin namiji ba idan kuwa aka batta ba tare da wannan kaciyar ba abin yakan samar mata ɗayan side effects guda biyu na ɗaya ko ya zan taƙi yadda da namiji saboda wannan ɗan naman zai girma ya girma ya girma sai zama kamar ƙashi a tsakiyar farjinta amma kuma sai zama mata kamar ciwo ne a wurin in an taɓa ya ne mata zafi don haka ba za ta yadda namiji ya sadu da ita ba sannan waɗannan abubuwan guda biyu da suke ƙanana daga gefe da gefe sai su rinka girma sai su blocking cikin farjinta sai zan tana ƙin yadda da namiji ko kuma wannan abin sai ya bushe in ya bushe sai zan kamar ne mata susa sai zan koyaushe tana jin ta cikin sha'awa waɗancan ma na ciki sai su bushe sai zan koyaushe tana buƙatar namiji sai ku gama ta ɗaya kamar karya sai namiji goma ya sadu da ita amma sai gaba ta gamsu ba waɗannan maganganun ibn qayyim ya faɗe su a cikin littafin tuhfatul mawdud bi ahkamil mawlud dan haka shari'a ta yadda ayo mace kaciya amma kun ji da kaciyar take dan haka ta saba ma kaciyar da ake condemning waccan kaciya a nan kasar na san ana yin ta ku yi haƙuri don gina mutanen jihar edo da delta don i could remember wata yar nysc har ta yi publishing a jarida tana cewa ita yanzu in ta gama service za ta koma gida a yi mata kaciya sannan ta yi aure to suna yin irin wannan a jihohin irin edo da delta budurwa ce za a zaunar da ita a sa karfi su bankare ta a zo da wasu irin karafuna ko fato haka to kaga sai kiyayewar Allah wannan ba ita ce musulunci yake magana ba wuri na biyu da nake jin ko ne magana akan wannan a karatun littafin asarul battar da aka zo asir abin nan rab muka zo magana akan at-taballud akwai matan da idan namiji ya aure ta sai kasa saduwa da ita saboda tana da rabtul insidat rabtul insidat a cikin sihiri za a yi mata asiri ne saboda wani ya nemi aure bai samu ba wani bai samu ba sai je wurin boka sai a asiri lafiyar ta kalau sai miji ya zo zai sadu da ita sai ya samu farjinta ya toshe to irin wannan rabbul insidat akwai rabbul taballud in miji ya zo zai sadu da ita gaba ɗaya sai ta collapse sai jikinta sai ba karfi sai ji kamar tsimma an zuba ruwa akwai rabbul tarawwur ya zo zai sadu da ita sai ji ta kawai a bude kamar tsohuwa ba ta da wani feelings sai fara doubting akan ta idan irin waɗannan to ban san kai wanne ne ka fara ji ba daga nan dai kai zaka iya detecting ka gano wanda ka fara ji wallahu musta'an na'am me yake cewa wanne na rabtu din idan rabtu ne ai asiri ne kawai zaka bi ka'idojin kare asiri ne ai mata karatun alqur'ani a karanta wasu ayoyi a ruwa ta rinka sha na ce wasu ayoyi duk abin da ya sauƙaƙa na ƙur'ani daidai ne a karanta ta rinka sha tana wanka ina fatar mun gane idan har ya kai ga ya munana shine sai a samo abin nan asidir magariya a ji a tsinko magariya babu adadi wai ko ganye uku ko ganye bakwai duk wannan ba sharadi bane a ji a samo magariya in ta bushe aka daka ta a zo ana zuba a ruwa a karanta fatiha irin su ayatul kursi kul huwallahu falaki da nasi ko kuma duk abin da ya sauƙaƙa na alqur'ani sai a bata ta shace wanka amma karce wanka a ban daki tunda an karanta qur'ani sai Allah ya warkar da ita insha Allah amma kada a je wurin boka kuma a ce to an zo kuma an tuba a'a ba a zuwa wurin boka jama'a ba kyau wannan yace an ce wannan hadisin na kisan mutane 99 ya faru ne a zamanin annabi isa haka ne a cikin al'umma annabi isa ne an ka duba hadisin shi ma ya ce a cikin mutanen da suka gabace ku wato ba a cikin al'umma ku bane mutanen da suka gabace mu su ne al'umma annabi isa su ne daga don annabi ya ce babu annabi tsakanin shi da annabi isa a cikin al'umma annabi isa ne amma in kana son ka ce shar'u man qablana wannan shari'ar waɗanda suka gabace mu ce ai shari'ar waɗanda suka gabace mu shari'ar mu ce in annabi bai gyara akan ta ba inda da annabi ya kawo ya ce gyara wuri kaza wuri kaza to amma tun da ya shiru to ya yadda da abin kenan na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na'am na'am eh eh a ok to shi kenan alhamdulillah tun da na karanta shari'a ko akwai wani dan legal anan zai bashi ansa wato ana zartarwa da mutum shari'a ne in an kamo shi ko in ya kawo kanshi don hukunci amma in ya zo don tuba to ba a bincika shi misali wannan ya ce ne ya zo yana neman ya tuba ba ya zo ne ya ce ya yi kisan kai a hukunta shi ba kaga za mu samu hadisin ramidiyya wata mata da ta zo ta ce amma zan Allah cikin nan da ka gani ba shi da uba sai ka jefe ni kaga yanzu hukunci ta zo nema ma'iz da ya zo cewa ya yi zina a jefe shi kaga hukunci ya zo nema wannan kwa ya zo neman tuba ne a matsayin ka na malami in mutum ya zo ya ce ala gafata malam na yi laifi ne na zo ina roƙon a yi min addu'a ba za ka ce wani irin laifi ba in ya ce sata ka ce to shi kenan zo mu je wurin alƙali a yanke hannunka sannan ka tuba ba za a haka ba don haka yanzu wannan tuba ya zo to yanzu ba bincikar hukunci ina fata an gane a cikin usulin fiqh ana kiran wannan illa me ya kawo mutumin tuba ba neman hukunci ba to sai a roƙa mai gafara na'am wani yake wai ko akwai wasu mutane a duniyar nan da Allah ba zai gafarta musu ba ina fahimta kamar da ƙarshe na cewa saboda wani irin aiki da suka yi babu in dai mutum ya tuba Allah zai karɓi tuban shi ka'ida kenan wa man taba fa inna Allah ya tubu ilaihi mataba duk wanda ya tuba Allah zai karɓi tuban shi Allahumma sai mutumin da ya yi laifi ya mutu bai tuba ba kuma laifin ya zan kafirci ne amma in har ba kafirci ba ne to sai a ce an bashi zuwa ga abin da Allah ya nufa eh wai akwai wanda mutum halatta ya karya shari'a tana da wuraren da take halattawa daga ciki kamar idda annabi ibrahim aka tambaye shi wace ce wannan yace yar uwata ce sai da in yace matar shi ce to wata mas'ala za ta faru annabi ibrahim aka tambaye shi a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim kai kai goma kan haka ya ibrahim qala bal fa'alahu hadha kabiruhum babban su ne ya musu idan mutum ya samu kanshi a wani hali na tsoro daga kafirai to ya halatta ya karya amma wannan gwargwadon imani kuma a tare ka ya kai namu ne ko nasu ka ce ba da Allah ba ku ga shiga ta ba ko naku ne kuma to kaga a nan karya ce mutum ya yake kamar nuna shi ba musulmi bane dan imanin shi bai ta ba in ko imanin shi akai sai ce a ni musulmi ku gama da shi ya ce ya karba to wannan azima ce ta fi wahala amma ta fi falala
amma in kuma za ka iya baka doje yawwa ka doje don ka zauna lafiya saboda abin imanin level ne wannan yace yana fatan a yi musu addu'a saboda jaraba wato a- to alhamdulillah Allah madaukakin sarki ya taimake mu na to an yi magana dai za ta yi tsawo alright ɗaya ke na ɗaya na biyu kamar yadda na ce ba ni ne da matsalar tayin ba jama'a ni kan ina na a gari sai dai muna fahimtar ɗalibai sun fara rabuwa jarabawa za a watse galibi za a bar yan aji biyu ne to na a'a to ai mu ma za mu tafi neman tuwo jama'a kun ga ku ciwo ɗalibai ne mu kuma muna ɗan raba kafa kai ko da ka ji dubu dubu sai ka tafi gombe ka karɓo a wurin hajiya kaga mu dama da an ɗan yi hutu to sai mu tafi neman abinci wannan shine insha Allah wani bawan Allah ne yake yana da wani bayani insha Allah ta'ala to bari eh to okay malam
auzubillahi minash rajulani shaitan rajim bismillahir rahman alhamdulillah babin tuba muka yi magana kuma ba wanda ya fi karfi ya kuskure kuma ya nemi gafara insha Allah ba tare da bata lokaci ba kamar da aka sani an yi rubutu ba- dangane da karatun da ya- aka yi makon da ya gabata an yi rubutu rubutun kuma da information din komai da komai wanda yake sunana ne akai ni na rubuta nace komai da komai saboda haka al'ummar musulmi gabaki daya fatan mu shine maslaha a cikin addinin musulunci kuma idan har muka mutu muka shi- mu yayi gari muna cikin aljanna saboda haka ba wanda ya fi karfin kuskure ba wanda ya fi karfin kuma da don haka mu fahimci wannan saboda haka abinda na ce abinda na rubuta da yawa an yi ta magangan an ta koyi amma na yi hakuri tun lokacin din har zuwa yau kuma na nemi izini a yi min izini magana gashi nan kuma Allah ya kawo mu so ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana bukan mu ya sa kuma mu fahimci juna abinda na rubuta da ba su gani ba ba su karanta ba abinda na rubuta shine dangane da karatun akwai batun hadisul is wanda aka ce akwai wasu shafi ko bangare na mutane wanda aka ce rashidawa yan shi'a suka ce an an yadda da batun had- ah, dangantawa aisha bal iyasu billah matan manzon Allah na abin da ya shafi zina abin da ya faru kenan so kuma an bada kwate an bada reference akan cewa littafi na almizan tafsirin almizan wanda wani malami na shi yan shi'a ya rubuta akan cewa a cikin littafin nan ya kaza abinda nayi a rubutu din shine da Hausa na rubuta nake na farko ina kira ga malam tunda yayi wannan dan Allah dan Annabi ya samo mana littafin nan yanzu ya karanta na biyu kuma muna kira ga al'ummar musulmi da mu yi bincike saboda ilimi kamar da malam mana bayani yanzu ilimi lallai shine ginshiki ko kuma yadda ake cewa shine gishirin rayuwa so abu guda biyu da mai na uku kuma nake to ina kira ga dukkan mu zaman to adilai ko da akan kanmu ne wallahi ba ƙari ba rage abin da na rubuta saboda haka na yi wa NSS kuskure ta hanyar cewa duk da yake na iya gwargwado in samu mu samu jituwa da su kafin ya zama to na mamanna amma ba mu samu jituwan ba har yanzu a lokacin da na mamanna saboda haka ina neman gafara ga wani amma kuma kamar da muka faɗa idan da har zai shiru ni ban gani ba kuma wallahi azin na samu access to littafin din na karanta babu wani abu dangane da wannan a cikin wannan littafin saboda haka ban sani ba yanzu haka ina tare da littafin amma idan da malam zai hakuri daidai waɗannan ayoyin saboda aya ya yi gargaɗi sosai ma ya izu kuma lahu an ta udu da musulmi abadan in kuntum ta'lamun to ban sani ba amma kuma ga littafin da malam a yi hakuri a fahimci juna kuma ya zama mun tafi tare waɗanda suka aka yi ta magangan da sauransu a gafarta wa juna wassalamu alaikum
to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ah da Allah jama'a dan takaitaccen bayanin da zan yi mana to da Allah ku saurara jama'a abinda abinda malamin nan yayi ku saurara don Allah abinda malamin nan yayi a yanzu ina ganin bai yi wani abu da wani zai ji haushin shi ba na ɗaya na biyu abin da ya da farko kun san inda kuskure ya faru me ya kai ga publication Ah, a nan muka yi maganar nan lokacin da su ana suka nuna min takardar ni ban damu ba matsalar guda ɗaya ce duk sanda nake karatu in ne magana sai in marma zan faɗi wani littafi ko wasu littattafai ma'ana ina referring ina reference zuwa ga waɗannan littafan ba lallai ka samu littafin ba kuma kana da haƙƙin ka zo ka ce kana so in nuna maka littafin kuma ba kura bane
but inda kuskuren ya faru me ya kai a buga cewa wani mai suna Muhammad Awal Adam Albani to sai na ce ba ni bane don ni ba Albani bane Albani yana Zaria nan Muhammad Awal Adam ne na sha faɗa muku wannan because akwai ma'ana akwai implication da yawa in ka yadda ni ni ne Albani nan ba Albani bane Albani yana Zaria wani malami ne yana can amma nan wani dan makaranta ne na sha faɗa muku wannan daga cikin ma'anar wannan shine yanzu ɗaki na cike yake da littafai na information technology babu littattafai na musulunci kaka in ba yan littattafan da nake karantar da iyalai na ba ko irin waɗannan littattafan amma in ka je zariya ɗakin albani har kan gadon albani cike yake da littattafai kamar mahaukaci ofis ɗin albani cike yake da littattafai to kaga ashe a nan in na karɓi ni ne albani so akwai matsala amma in muhammad awal ne ɗalibin information technology in yi magana in ka ce kana son wannan maganar ya kawo maka sai ya ce maka to barin aka bada hutu in ya je zariya sai zo da shi amma kaga in kace ya kawo maka a yanzu a yanzu ɗalibin information technology ne bidal dafa musulunci a nan ko kun fahimci wannan maganar nake a wancan lokacin da malamin nan zuwa ya ya ce da Allah maganar nan da ka faɗi ina so in ji yiwu a kawo mini inganta wannan mai sauƙi ne to ba tafsirin mizan ba sai kwaso mai tafai da yawa waɗanda sai a buɗe sai gani amma kawai sai aka yi publication Allah kaɗai ya san inda publication zai kai sannan publication ɗin a ciki akwai challenge cewa ya zo ya karanta na ɗaya kenan na biyu lokacin da sai gaya min na ce wannan maganar ƙaramar magana ce amma kuma za ta iya zama babba domin idan a yadda ya sa sunan nan muhammad awwal adam albani zaria na ce to muhammad awal adam albani zaria zai je kwaso littattafan shi'a zai zo ya yi mako ɗaya yana lacca akan shi'a a nan futi amma har da wannan matsalar amma kuma kar a zargi muhammad awal adam albani zaria akan abin da zai biyo baya tunda haka aka bar matsala a buɗe inda matsala ce ni da shi ai na sha references da yawa da littattafai wasu ce suna bukata in ce musu sai na je zaria saboda me zai yiwu jama'a yanzu ko bana kawai daga saudi arabia na zo da littafi katon goma sha tara to yanzu zai yi duk littattafai na nazariyan to da sunan saboda in ina hujja da katon donin ɗauko maka haka ba zai yiwu ba to kuma ba zai yi sai zama kuma ba zan yi reference da littafi ba zan yi don ina da yaƙini ɗaya kenan biyu